نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا نوى نيغا وتا يوم تقوس نيغو ويومنا تقوس غوات الرجب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ دلي هدو أربعين دا شدة والنيداتي دا تقوس ليها يوم ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar. Muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin Bulugul Maram min adillatil ahkam. Muna cikin babu kitalil jani wa qatlil murtad. Haka ne ko? Babin da yake bayanin fada da ɗan ta'adda. mugu wanda yake zubar da jinanan mutane yana kashe mutane yana karbe musu fada da shi da kuma kashe wanda ya ridda ha nazo da ni yake wani hadisi muka tsaya kan shi malam yace wa an mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu an karbo hadisi daga Mu'adh dan Jabal yadda Allah ta kara tabbata a gare shi fi rajulin a cikin wani mutum aslama da ya musulunta thumma tahawwada sa'annan ya zamanto ba yahudi ana cewa tahawwada in ya zamanto ba yahudi da nasara in ya zamanto ba nasari da majjasa in ya zamanto ba majusi da mazhaba in ya rike mazhaba hakanan tahawwada yana musulmi sai ya koma ba yahudi Allah ya kiyaye Allah raba mu da asara irin wannan kana musulmi ka koma ba yahudi asara ta yawa kowace asara ana iya ana iya maida ta banda ta addini wanda ya asara addini shikenan in dai ba dawowa cikin addinin ba to wannan asara ita ce karshe domin mutum ya shiga cikin tsiyar da ba ta karewa to mazu dan jabal yace la ajlisu bazan zanna ba hatta yuqtala har sai an kashe shi inji mu'az ki bazan zanna ba sai na ga ya mutu me yasa saboda mi ya canza addinin shi ya sauye sheka daga musulunci zuwa yahudanci Qada'ullah yace hukuncin Allah wa rasulihi hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine a kashe wanda ya bar addinin musulunci ya koma wani addini wannan shine hukuncin Allah da ma'aiki kamar yadda za mu ganin hadisi ga yanan gaba man baddala dinahu faqatuluhu fa amara bihi sai umarni da kawo shi faqutila sai aka kashe shi muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wa fi riwayati li abi dauda a cikin wata riwaya ta abu dauda wa kana qadistiba qadistu tiba ya kasance an sanya shi tuba ma'ana ne mutuban shi tunda ya bar musulunci ya koma ba yahudi aka ce mai to ya musulunta an ce an yi kwanaki da yawa ana ana ana neman shetu ba ana mai nasiya ana jan kunnin shi ana yakiya qabla zalika gabanin a kashe shi to yayin da yakiya kuma shikenan sai aka kashe shi ina hadisi abin da yake nuna mana dalili ne akan cewa wajibi ne a kashe wanda ya ridda idan akwai shari'ar musulunci duk wanda ya ridda ya bar addinin musulunci to sai a kashe shi kuma wannan malamai gaba ɗaya sun yi jima'i inda malamai suka yi sabani shin idan mutum ya yi ridda ya bar addinin musulunci shin za a neme shi ya tuba a ba shi wasu kwanaki ya tuba ya dawo musulunci ko ko kawai za a kashe shi amma malamai sun yi jima'i gaba ɗaya cewa kashe shi ake sai dai sun yi sabani nan take za a kashe shi ko sai an baya wasu kwanaki ana mai nasiha ana jan wannan shi kwana nawa nan ma malamai sun yi sabani wasu suka ce kwana uku wasu suka ce kwana ashirin wasu suka ce ma wata ɗaya da ta jan hankalin shi in ya dawo shi kenan in bai dawo ba sai a kashe shi muna ganewa ko amma dai mas'alan kashe mutumin da ya ridda mas'ala ce wadda aka yi ittifaki a kanta sai dai wurin kashe shi ne aka yi sabani yaya ne za a kashe shi daga jin ya ridda za a kashe shi ko ko a sai an kira shi zuwa ga cewa ya musulunta ya dawo musulunci muna ganewa ko ridda ita ce wato abin nan kafircin musulmi musulmi ya kafirce bayan ya bar addinin musulunci shi yake ce marida kuma yana da abubuwa da yawa daga ciki mutum na iya barin musulunci shiga wani addini shikenan ya zama kafiri ko kuma ba wani addini ka shiga ba amma za ka wulakantar da abubuwan da suke a cikin addini an san su da larura wajibi ne mutum ya mutunta su ya yi imani da su ya girmama su sai mutum ya wulakanta su kamar mutum ya masalla dariya kai masalla dariya ko kai mata izgili wannan nau'i ne nabi ko alqur'ani mai girma kai watsi da shi da gangan yana ga hannunka kai jiba da shi haka ko kuma kamar fitsari da gangan ko ka tsugunna kai bayan gari saman shi ko kai zanna bisa shi ka ce ai baya da bambanci da duk wani abin da ake zannawa kai abubuwan suna da yawa ko ka zagi Allah ko ka zagi Annabi sallallahu alaihi wasallama ko ka zagi musulunci abubuwa dai suna da yawa malamai duk sun yi bayanin ridda to ɗaya daga cikin hanyar da ake ridda a bar musulunci a shiga wani addini Allah ya kiyaye mu wa an ibn Abbas radiyallahu anhu ma an karbo hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man baddala dinahu faqtuluhu duk wanda ya hurhura addinin shi ya musanya addini ya canza addini ku kashe shi kuna ganewa ko wannan hadisi shi ba yana nuni akan cewa duk mutanen da ya musanya addinin shi ku kashe shi ake namiji ne ko mace tunda manzala ce man ita man tana shiga akan namiji da mace sai malamai sun sabani wurin mace wasu na ganin eh haka nan ne namiji da mace babu bambanci mace in ta sauya addini ita ma a kashe ta wasu kuma malamai suna gani a abin da mace saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana kashe mata amma dai sun kawo hadisin ne ba inda ya dace ba matan da manzo Allah yana kashe su ne waɗanda aka gansu wurin yaki matan kafirai su ba yaki suke ba an kawo magarin su hari ka san galibi mace ba ta yaki yaro ma ba yaki tsoho ma ba yaki saboda duk masu rauni ne manzala ya ga an kashe su wani yaki manzala ya ce ka kare kashe mata idan wurin yaki amma tana musulma ta koma kafira ta sauya addini to shikenan kamata ya mata mi kamata ya kashe ta akwai ma hadisin da aka rawaito cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ki Khalid dan dan Walid Saifullah al-Maslul zuwa Yaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai duk mutunan da ya bar musulunci ya shiga wani addini shikenan ka kira shi zuwa ga addinin musulunci ka ce dawo in ya dawo shikenan in ya ki dawowa kuma ka sari mai wuya kawai duk macen da ta yi rida daga musulunci ita ma ka ce ka kira ta zuwa ga addini ta dawo in ta dawo shikenan in kuma ta kiya ita ma sari mata sari mata waya muna gani yau kaga wannan yana nuna ba bambanci tsakanin namiji da mace cewa duk macen da ta yarda ita ma kashi take nan babu wani ba sani ba sabo ba magana a tausaya mata nan wurin ba wurin tausayin bane ne saboda ta bar addini Allah ya samu dace kuma malamai wasu suka ce zahirin hadisi yana nuna kuma da addinin da ka sauya ko da kana ba Yahudi ka zama Nasari sai a kashe ka ko kana ba Nasari ka zama ba Yahudi saboda ka sauya addinin ka wasu malamai suka ce haka wasu kuma malamai suka ce a ana maganar musulunci in ka sauya musulunci da wani addini suka ce to an aka ce haka nan shi ma ba Yahudi ya shigo musulunci sai a kashe shi saboda ya sauya addini oh ba Nasari in ya shigo musulunci shi ma sai a kama shi a kashe yana ka haka ma ce kowa ya tsaya addinin shi alhali kuma abin da ake nufi shine duk wanda ya sauya musulunci da wani addini wanda ba musulunci ba to a kashe shi kuma wannan hukunci hukunci ne tabbatacce haka addinin musulunci ya tsara hukunci ne da ya zo daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗi ridda a cikin addinin musulunci wuri biyu ƙarara da kalmata wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat amaluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari fiha khalidun Allah ce duk wanda ya ridda daga cikin ku kuma ya mutu da ridda din da yana kafiri Allah subhanahu wataala ce to wannan aikin shi gaba ɗaya duniya da lahira ya lalace dama in mutum ya ridda shi kenan da aikin shi gaba ɗaya ya rushe inda kawai malamai suka yi sabani in ya dawo yaya a maido mashi aikin shi koko shi kenan ai mutum ya gode ma Allah ma da ya dawo an karbe shi ko ba haka ba ka dawo a wurin Allah subhanahu wataala ka dawo ka zama sabo kana mutuwa aljanna Allah zai baka wa shi kenan ba aljanna kake nema ba dan ki tunanin wani aikin ka kama ya sa an an yarda da kai ka dawo sai ka gode ma Allah wasu malamai suka ce a mai duma mutum da ake shi gaba da wasu kuma suka ce a shi kenan tunda Allah ya ce habitat sun rushe gaba da to sun rushe ba a mai duma kuma Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu man yartadid minkum an dini fa sawfa yati Allahu biqaumin man yartadid da man yartadda duk wanda ya ridda daga cikin ku daga addinin shi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumi yuhibbuhum wa yuhibbunahu da sannan Allah zai zo da wasu mutane suna son Allah Allah yana son su in ku ba kai to ku ba da wuri wasu su kuna ganewa ko to saboda kina Allah ta'ala duk gurare guda biyu da ya bayanin ridda ya bayanin cewa aikin mutum ya lalace annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi damar yayi bayanin cewa to kuma duk wanda yi ta kashe shi za a yi Allah ya samu dace. Hadisi na gaba malam ya ce wa anhu kuma an karbo daga gare shi radiyallahu ta'ala anhu ma Allah ya kara masa yarda Abdullahi dan Abbas kenan ko anna a'ma lalle wani makahu kanat lahu ab ummu waladin ya kasance yana da uwar da yana da wata mace baiwar shi ce wadda ya haihu da ita baiwa ita ke ce ma uwar da baiwa wadda ka haihu da ita to sai a zage kiranta da uwar ɗanka wannan ɗan ya cece ta ya mera ta ɗiya da zaran Allah ya maka cikawa amma da ranka baiwa ce amma da ka rasu ta zama ɗiya muna ganewa ku da Allah ya maka cikawa shikenan shi yasa ake ce mata ummu walad to wani makahu daga cikin musulmi yana da kuyangar da ake ce ma ummu walad tana da da tare da shi tashdumu annabiyyi sallallahu alaihi wasallam tana zagin annabi sallallahu alaihi wasallama wa taqa'u fihi kuma tana afkawa cikin annabi tana cin mutuncin manzon Allah tana gayan mugayen maganganu ga annabi sallallahu alaihi sallama bayan ha sai hana ta mana shi makahon yana hana ta yana cewa ki bari ki bar zagin annabi ki bar cin mutuncin annabi ki bar gaya ma annabi mugayen maganganu ba daidai bane yana hana ta yana ce mata baya da kyawu bala tantahi ita kuma ba ta bari ta ki hanwa tana ci gaba din aka din ta ya bace ko wani abu ya samu kawai sai ta zagi annabi da bakaken maganganu ga annabi sallallahu alaihi wasallam falamma kana zata lailatin yayin da ya kasance wata dare ran shi ya baci akhadha al-mi'wala sai ya doko diga fajalahu sai ya dora ta fi batniha aza ta basa cikin ta wattaka alai ya kwanta akan diga din fakatala sai ya kashe ta ko diga ko gatari ko dai wani abu dai abin da ake saran wani abu da shi ko gina wani abu da shi ake ce mewal akwai diga ko akwai kuma mi akwai dagi yawwa akwai dagi wane ne dagi wane ne diga diga ita ce mai kamar gatari ko mai baki biyu da tsini nan kuma da faɗi ko kun san mun mun hausar da ta ɓace mu to shi ana ce mai ana ce mai almi'wal duk abin da zai a sari wani abu da shi to da larabci sunan shi mi'wal illa illa koyon wani yare kenan sai ka sai ka fanta wasu abubuwa na yaran ka kuma amma dai gara ka san wani yaran ai ka tsaya da yaran ka kullun dai yaran ka ka iya ai gara ka san wani ya abubuwan da zaka manta ba masu yawa bane yana da kyau in ƙi ba ce na iya yare goma in ƙi ba ce na iya hillanci na iya barbarci na iya zabarmanci na iya tubanci da yarenmu na niyyar ban ƙi ba ce kowane na iya to da daidai da na shiga ba sai an ba sai an mana fasara ba da na je sai in sai in canza kawai ta magana Kwai daɗi yare nema ce ta Allah ka iya wani harshe nema ce ta Allah kakkake yare domin kin yare kin kin kudiran Allah ne kin aya ce daga cikin ayoyin Allah wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum sabanin harshen ku wannan na zabarmanci wannan na Hausa wannan na turanci ingilishi wannan na na faransanci an faransanci kakkake shi domin halitta Allah ce ba faransa suka kirkiro shi ba halitta ce ta Allah ba mamaki a cikin annabawa ko wani ba faranshi ba ne muna gane ku yawa ko da su yan faransa din sun zama ɗiyan banza haka ke yaran su shi yaran nema ce ta Allah kuma ka san ɗayan banzan ne ɗan wohi ne na cika na ƙarshe Allah ya kare mu daga sharrinsu amma ba ba su tare suka lalace ba akwai akwai mutane da yawa na ƙwarai akwai musulmi akwai mutanen kirki kuma ba musulmi ba ne kafirai ne amma kuma ba su yarda a cuta ma wani ba za na samun sai dai ba su da yawa to falamma kana zata lailatin yayin da wato wani dare ya zamanto a cikin wani dare kenan akhadha almi'wala sai ya dauko wato makami fajalahu sai ya sanya shi fi batniha a cikin cikinta wattaka sai ya kwanta alaiha akan fa qatala sai ya kashe ta fa balagha dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai wannan labarin ya kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alashhadu manzo Allah ya ce ala ku saurara ishadu ku shaida in masallaci manzo Allah ya ce ku shaida sallallahu alaihi wasallam fa inna damaha hadarun jininta ya tafi ga banza an kashe banza an kashe ohi rawahu abu dauda abu dauda ya rawaito shi warwatuhu thiqatun kuma marwaitan shi amintattu ne hadisi yana nuna cewa duk wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam kashe shi ake kuma jinin shi ya tafi ga banza asali wanda za ya kashe wanda ya zagi annabi shine shugaba na musulmi ko alkali amma in wani ya zarbabi ran shi ya bace ya kasa hakuri ya kashe to ya kashe banza shi alkali ba ya kira shi cewa ya saka amma dai ba aikin shi bane aikin alkali ne amma in yayi kuma shi kenan kaga ai aikin kashe mutane annabin saboda shine shugaba amma kuma yana jin labari ya ce to shikenan ka yi daidai muna ganewa ku saboda haka zagin annabi sallallahu alaihi sallama ba yi da kyau ba kamar zagin sauran mutane ba ne zagin sauran mutane ma ba yi da kyau duk wanda ka zaga ka zama fasiki fasiki ne wanda ya zagi amma in manzo Allah ka zaga in kana musulmi to wannan zagin ya maida ka kayi da ka hita daga musulunci annabi da Allah ya ce ka girmama shi bi tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu Allah ya ce ku girmama shi ku tarata shi ku ba shi girma fiye da kowa banda ni ku girmama shi fiye da uwaye fiye da matan ku fiye da kudin ku fiye da komai na ku in kun girmama Allah to nabi shine annabi sallallahu alaihi wasallam wurin girmamawa to in ka kasa girmama annabi haka koma kana zagin shi kana musulmi to kai ridda nan ma malamai sun yi sabani wasu sun ce ba tare da an neme shi tuba ba saboda haƙƙin girma gare shi haƙƙin annabi ne sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce a za a neme shi tuba idan kuma ba musulmi bane ya zagi annabi kamar kafiri to shi ma kashe shi ake yi sai in ya in ya musulunta sai a kyale shi yana kafiri ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallama a kashe shi in yace la ilaha illallah sai a ce to shike ka shigo musulunci shike da can ka zage shi baka addini amma yanzu tunda ka shigo to shikenan musuluncin ka ya cece ka amma shi musulmi ba a saurara mashi muna ganewa ku shi musulmi ba maganan wani kawai ko ya ce ya tuba ya karawa shikenan sai a ce wannan tuban tsakaninka da Allah ne shi ma kafirin wasu malamai haka suka ce saboda wato girma annabi sallallahu alaihi wa sallam annabin da kaga Allah na girmama shi kuma kai ka wulakanta shi ha Allah ke girmama shi fa Allah bai taba girmama wani halitta ba kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kai ka wulakanta shi Allah da ya kowa ya halicci kowa ya fi kowa girma girmama shi yake yi to kai me yasa kuma zaka wulakanta shi ka kai Allah ne kai ma wani Allah ne kenan ya zaman ka shi ko to saboda haka nan ba saurarawa ba sani ba sabo duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda yana shari'ar musulunci kashe shi ake in ma ba shari'ar musulunci in kashe shin ba zai kawo fitina ba sai a kashe shi amma dai a tabbatar da yayi zagi ka mai sharri tabbatar da zagi ne shi yasa abin yake kuma zuwa ga alkali yawa kaga alkali zai bincikawa amma kuma alkali ya zamanto adali mai tsoron Allah ba kowane alkali ba ne ya ga daman wurin binciken kuma ya ce a shi ba ba haka ne aka yi ba in ba da gaskiya alkalin baraka ana bukatan gaskiyan alkali da adalci da tsoron allah shi in ya bincika ya ji haka ne shi sai ya gaya ma mutane lallewa ne ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam amma aka bar abin haka nan ga hannun mutane a kenan wani ma ya bata maka rai kawai sai ka soka mai wuka da an yi magana ka ce annabi ya zaga kamar yadda can wasu shekaru can wasu shekarun baya bbc ta taba bada wani labari nan da shekara kusan 20 da suka wuce bbc ta bada labarin wani dan acaba dan kabu kabu kullum yana ɗaukar wani dan sanda da moto din ya ganshi sai ce goya sai ya ce hau mu in rage ma hanya sai ya ganshi bakin bakin commissariat charge office kullum ran nan kawai dan sanda sai ce mai bincike suke kyauta yake ɗauko shi ya ce bincike ne mai ce na takardu kana da takardu ya ce a ce to sauka ya yi shekara yana ɗaukar shi kyauta don ya kawo shi daidai ofis sai ya sauke shi ya wuce wurin nema abinci shi kawai dan sanda ya ce ai na ya ce yanzu da alherin da nake ma ai na ga ko takardun ne ka bani dama ka ce in yi takardu ya ce a tunda baka da su kawai ka sauka kawai sai zai dawa caba ya kwala kuwa aka ce lahiya ya ce daga hira ya zage annabi kaga shari ya mashi shi ya mai shari shi ma ya rama Abba, ai sai aka rihe ɗan sanda da bugu har sai da ya mutu. Yadda ya mutu sai da mutane suka kashe shi. Kaga ai bai bai zagi annabi ba. Ɗan ta ba ya zaga ya ce ba ya da takardu. Amma shi sai ya juya abin saboda yana ganin in ba haka ya ba ba zai tsire ba. Daga ana bugun shi kawai sai ya ya saba abin hawan shi ya tsire. To da haka kenan akwai haɗari a bar abin ga hannun mutane Ah, kowa ma yana iya cewa wani ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallama kuma zagin annabi fa ba irin yadda kake tunani bane ka san da wuya mutum ya zagi annabi irin zagin da muke tsakaninmu ba shi ne zagin annabi ba dan wannan da wuya mutum ya yi shi amma kalma za ka gaya ma annabi wadda take nuna kaskanci wadda take nuna reni rishin mutunci cin mutunci kawai kalma ce za ka faɗi wadda bata dace da matsayin annabi ba to a musulunci shi yasa sai a kai ka wurin malamai wurin alkali shi dai ya san kalmomin zagi na, wanda malamai suka ce zagi ne ga annabi da, da an ce kaza ya faɗa ma annabi shike kamar yanda ah, na taɓa ba ku labari ina ga ya faru shekara wajen saba'in da suka wuce ƙasan masa akwai wani dattijan malami ne makaho ne malami ne na larabci ya san larabci yana daga cikin malaman duniya da ake alfahari da su a bangaren ilimin larabci ƙasar masar makaho ne to amma mutum ne wanda bai rike addini da kyau ba yana wasa da addini bai rike addini da wani muhimmanci ba doktoran shi ma da ya tashi wata larabci sarban ya ta yi ta wa france larabci misra ka bar misra ka tai ka tai sorbon ka bar inda laraba suke ka tai faransawa biki akwai can kawai dan neman suna kawai dan rena mi dan rena al'adar shi da addinin shi da yanayin shi yana ganin faransa ta yi misra bare ta can ya samu suna kawai ta can sai ya doktora malami ne sosai ya san larabci to shi ne da ya dawo shugaban ƙasar misra ya tarbe shi ya girmama shi abin da aka kambama shi aka baya matsayi aka tara mutane aka yi biki na murna na ya dawo da doktora da sauransu kuma ya taifari ya yi kowa da irin na shirme kawai to shi ne ran juma'a aka yi abin limami da tashi bisa mambar yana hudu ba sai yake nuna sarkin nan na ƙasar misra Abdulbaki ake ce mai, a sarki Fuad, nan da shekara jan saba'in da suka wuce. Yake nan sai yake yaban sarkin yana ce ma sarkin gaskiya ya girmama kahon nan. Girmama wadda babu wanda ya taɓa girmama kaho irin. Ya ce bai wulaƙantar da makaho ba kuma bai juya mashi baya ba. Akwai cikin malamai, kun malami ne, Ahmad Shakir ake ce mai. kawai sai ran shi ya ɓaci ana cikin hudu ba kawai sai ɗauki takalmin shi ya fita daga masallacin ita can ya sake ya nemi wani masallaci ya juma'a kuma shi shi ne wakili wakili ne na babban jami'ar duniya ta azhar shi malamin a nan ƙasar misra ya zo ne masallacin a matsayin cikin manyan na gaba tare da shugaban ƙasa suke zanne kawai sai ya tashi ana hudu ba ya daidai yana ƙari ke sallah ya dawo sai dawo ko masallacin ya ce yana da magana ba a wace ba yana da magana sarki ya ce ya bashi a bashi ya magana ya ce sarki sallar ku ba ta yi ba dukkan kunan sallar ku ba ta yi ba aka ce ya aka yace saboda limamin ku ya ridda aka ce daga yana liman ya ridda ya ce ba ku je yadda ya faɗa ba ce wannan sai ka ce kowa kusan balaga ba ko dai san duniya ne rufe muku idan jirwaye ne aka mai kama da wanka ka san Allah ya ce a basa wata walla ko a basa wata walle an ja a hula a me ko ba haka ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya jarrabe shi da ibnu ummi maktum ya zo wurin shi kuma ga manyan baki sa Abu Jahal da sauransu shi ibn maktum tsohon musulmi ne su kuma waɗannan manzala na kokarin su musulunta yana cewa rasulullah allimni manzala ka koya mana karatu shi kuma manzala yana kokarin su su abu jahl su musulunta ina ina zuwa ina zuwa manzala ya juya mai baya saboda waɗannan saboda shi wannan tare da shi yake to shi wancan malamin sai ya juya abin sai ya ce sarkin misra bai juya ma makahu baya ba me yake nihi kenan manzala ya juya ma bisa mambarin musulunci ba ake wannan iskancin bisa mumbari kana limamin wakilin annabi ne fa kai kana wakilta annabi kuma kana cewa bai daidai ba aka ce a kai ne baka gane ba aka ce Muhammad Shakir kai ne baka gane ba ai babu wanda ya gane in ba kai ba yace to kuma tana yiwa san duniya ne ya hana ku tsakaninku da Allah yace ya sake maimaita maganar da yi ku je ku auna ta da yaren larabci don Allah suka ce ko ba suka ba zagi ne ko ba zagi ba kai shi cewa ya ma yana so a samu mai malamai ƙwararrun larabci waɗanda ba su da addinin musulunci a gaya musu wannan kalmar su fassara ta tsakaninsu da Allah za su gai cewa lalle cin mutunci ce ya ce ka a kawo mai malamin da yake son addini a kawo mai arna waɗanda sun ƙware kasan kasashen irin kasashen su misira akwai wani bangare fa da zaka zo kai karatu kowa ma kana iya zagi kowa kasan haka ce kowa ko to bahaushe na cewa kullu kuciya kowa da kowa ha Allah kuma karatu ne za ka yi kai kai master kai doctora wurin kana zagin Allah da annabi kuma a matsayinka nawa na musulmi wannan bangaren ba ruwan shi da Allah da annabi ko qur'ani kana daukowa ka cige kai mai qur'ani gyara to akwai su wanda sun san sun san larabci sosai yace a samu mai irin su su zo ya tattauna da su dan Allah wannan ba zagi bane yace sarki kowa ya sake sallar shi yace ni da ba ban yi sallah tare da ku ba na hita na yi sallah akai ta hayaniya akai ta rigima kasan Masar a ƙarshe dai sai da aka tabbatar da cewa lalle wannan amma ko ba a kashe shi ba limamin sarki ne sarki ya nada shi mukarrabin sarki ne kaga sarki ba zai kashe shi ba kuma ya yi ma sarki abin da yake so saboda ya girmama sarki ya yabi sarki cewa sarki ya girmama wannan mutum ba kashe shi ba amma dai Allah subhanahu wataala ya sa an sauke shi daga limanci ya koma mai gadin wani masallaci karami can mai gadi ya koma ya ma isa sai ya tuba dada shi malamin yake cewa wata rana ya shigo wani masallaci da bai kai wancan masallacin girma ba sai ya ga shi ke ɗaukar takalmin mutane yana ajiyewa shi wancan limamin dan ka aje takalmin ka sai ya ɗauka ya sama cikin wani ɗan akwaku haka ya ajiye ma in ka in ka in ka taso daga masallaci ka ɗauki takalmin to kaga kenan zagi wato malamai su ne suka san zagi shi wanda ba malami zagin dai sune a ce ka ci kazanka ko ba haka ba ba a ce dan kazan nan shine zagi to duk bakan magana zagi ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya sa mu dace dan haka dai hadisi yana nuni akan cewa duk wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wa sallam hukuncin shi shine a kashe shi da sauran lokaci ko da rabi yake kira ku sai kitabul hududi haka ne ko yawa mun kare mun kare ke abin nan babu qatli qitalil jani wa qatlil murtaddi in za mu shiga cikin kitabul hudud littafin da yake bayanin dokoki ana zartar da dokoki da na ba da kashi da na kashewa shine hudud jami ne na haddu Allah subhanahu wataala ya ce tilka hududullahi fala taqrabuha wa tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi gare nan cikin Qur'ani dama Allah subhanahu wataala yana bayyanawa to za mu tashi babu haddi zani ko baban da yake bayanin haddin mazinaci Allah kare mu daga zina abin da ake ce ma zina shine saduwa da macen da ba matarka ta aure ba ko kuma wane ne ke saduwan baligi mai hankali ɗa muna ganewa ku shi ake ce ma a shi ake ce maznaci baligi mai hankali ɗa sannan kuma ya sadu da matar da ba matar shi ta aure ba shi ne mazinaci shi kuma kala biyu ne akwai mai aure akwai mara aure in ya yi aure za mu ga me ake mashi in kuma bai aure ba za mu ga wace doka ce Allah subhanahu wataala ce a zartan mashi malam yace an abi huraira wa zaid ibn khalid al-juhani radiyallahu anhuma an karbo hadisi daga abu huraira da kuma zaid dan khalid al-juhani radiyallahu anhuma yadda Allah ta kara tabbata gare su anna rajulan min al-arabi lalle wani mutum daga cikin mutanen ƙauye ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yazo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala yace ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah an shuduka Allah ina gama ka da Allah a ƙauyancin kenan ai ba ƙauyanci ba ka ce manzo Allah kana gama shi da Allah waye ma gaskiya ai ƙawanci ke ɗan gari ba ya hakan an shuduka Allah ina gama ka da Allah illa qadaita li bi kitabillahi dan Allah kai mana hukuncin da Allah ya ce in kaga ɗan gari ya bai faɗa ma annabi wannan magana sai wanda dama ƙauye yake kuma baya zuwa ya zanna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam bai wayi ba da yana da wayewa kawai zai cewa ya rasulullah ga abin da ya faru menene hukunci amma ka ce yana gaba ka da dan Allah ka mana hukuncin da Allah ya ce ai idan kaga akwai mi akwai zargi na cewa akwai lokacin da baya aiki da hukuncin Allah din saboda kauyanci dama Allah ya ce ala rabu ashaddu kufran nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzala Allahu ala rasuli amma ana karatu ne ake faɗi kakka je kawai ka ce kuma ƙauyawa mutanen banza ne mutanen kirki ne yanayin su ne in sun zo birni suke wasu abubuwa amma su mutanen kwarai ne muna ganewa ku wani ya je kawai kawai tashi wa'azi ya ce da ko ƙauyawa kun yi kowa kafirci kun yi kowa zama munafikai mutanen banza cikin ku ake samu su yace ga aya ta faɗi haba sai mutane suka fara ɗaukar takalminsu ɗaya-ɗaya suna tahe su ɗaya-ɗaya ne bayan ɗaya kowa na tahiya kuma duk wanda ya sai ya game da ɗan uwan shi ce malamin nan ya kamata a cika zashi mu za zuwa ya zaga bayan mun bar shi ma yi wa'azin kuma zagin mu za yi kowa ya je ɗauko sanda kowa je wasu da bulalai zana malam za a yi To, da yake malam shi ya ware wa'azi na biyu da ya zo biyo bayan shi, sai ya gyara, da aka gaya mai ɓaramɓaramar da aka yi. Yana hawa sai ya ce, Alhamdulillah mutanen ƙauye, mun zo maku da alkhairi, dama ku mutanen alkhairi ne. Ƙauye ne in kaka ta za ka ga mutanen birni na ta kwararowa, wannan ita da santolo, wannan duk kirkin ku kenan, kuna da kirki. Sai hidi ya dawo da ɗa. aka ajike sanduna da gulalai da aka dawo to kaga in aya ne ta zo kansu sai ka faɗi a ce Allah ya faɗi haka na amma kaka ce wazin da za ka masa saboda suna mutanen banza wannan ba daidai bane ba hikima fa qala al-akhar sai dai yace wa huwa afqahu minhu kuma shine mafi ilimi daga dayan yace na'am yace haka nan ne faqdi bainana bi kitabillahi na'am kai hukunci tsakanin mu da littafin Allah wa zalli kuma kai mana izini ana bani izini in yi magana fa qala sai manzo Allah ya ce mai qul manzo Allah ya ce mai yi magana qala yace innabni lalle dana kana asifan ya kasance dan ga aiki ne ala hada akan wannan mutuna fa zana bi imra'atihi sai lalata da matashi wa inni ukhbirtu kuma lalle ni an bani labari anna alabni lalle abin da yake kan dana arrajma shine a jefe shi da duwatsu sai ya mutu faftadaitu minhu sai na fanshi dana bi mi'ati shatin da akuya ɗari wa walidatin da kuma koyan guda mana da naji an ce ɗana jefe shi zai sai nace to ga akwai a ɗari na bada kuma na bada kuyanga fa sa'altu alal ilmi sai na tambayi masu ilimi fa akhbaruni sai suka bani labari anna labni jalda mi'a anna ma alabni abinda ke kan ɗana jalda mi'atin bulala ɗari wa taghriba am da kuma ainihi korar shi shekara ɗaya baya garin wa anna alamra'ati hadha kuma cewa lalle abin da ke kan matan wannan ar-rajm shine a gefe ta da duwatsu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi bi yadihi na rantse da Allah wanda raina yake ga hannun shi la aqdiyanna bainakuma bi kitabillah lalle zan yi hukunci tsakaninku da littafin Allah alwalidatu kuyangar da aka bada wal ghanamu da kuma dabbobin da aka bada guda 100 raddun alayka ko rudda alayka an maido maka abinka ka rike kayanka ba su wa alabnika abinda yake kan danka jaldu mi'atin cewa za mai bulala 100 kamar yadda Allah ya faɗa zani yato wa zani fajlidu kull wahidin minhuma mi'ata jalda bulala 100 wa tagribu amin da kuma kore ya tsawon shekara ɗaya baya gari a kore shi ka a ƙara ganin shi wannan garin waghdu kai sabko ya unaisu ya kai unais wani sahabi ne ila mar'ati haza zuwa matan wannan fa in i'tarafat idan ta yarda da cewa lalle wannan mutumin yayi zina da ita farjumha to ka jefe ta muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wa hadha lafzu muslim wannan shine lafazin Imam Muslim abin da hadisi yake nunawa kenan dai karala yake bayyana yake Allah ta'ala ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskure Allah ka yahi mana Allah ka sa mu gyara na'am ira sallah ko na'am malam Masha Allah, gar tala wannan take tambaya ta ce, Abike ta je, ta je gidan Abike ta daidai da an so masa salon, sai ta, sai ta hau saman salon ɗin sai ta yi sallar farla ta isha. Ita ce take tambaya wai sallar ta tayi. Kawai dan murna ta ce bari ta hauyo saman ma salon za ta yi sallar isha'i. A kujerar ga ta salon da.
Aka yi sallah bisa ita?
Eh, musa.
Eh, muna. Sallah bisa salon, mace ce ta yi sallah bisa sabuwar salon ce daga an kawo ma Abike ta ko?
Eh.
Koko ta ta ce ita?
a ita awon matawan yanzu ta je gidanta sai ta tarda ta tsaya sai ita mai salon din sai ta hau saman kujerar ta salon ta yi sallar isha Sallah ta yi. Matukar dai salon din mai abin nan ce, sarki ce. Sallah ta yi. mm.
masha wannan kuma ya ce a daidaita ke sai yana ba mutane su zanki amma yana saye awon miliyon da ji- da jika hamsin to amma shi sai ce za su biya shi miliyon da jika ɗari biyar amma yana ba su a sati ko jika ashirin yadda dai mutum yake izuba ya ce wai ake ta ba ba kan wannan cinikin nashi ko yayi A wannan daidai ne.
Ah, Mutum ne ya ce yana sayan a daidaitu yana raba ma mutane. Amma duk wanda za a yi ba sai ya ce shi. Shi miliyan ɗaya da ɗari biyu take gare shi misali, amma so yake a baya da ɗari biyar in ya baka. Babban nan ba matsala. Ka sai da mashi kenan.
ah. Masha
Da Allah.
kuma sai a yarjejeniya kaɗan kaɗan za ka zanki zubawa. Dama wanda malamai suke magana irin wanda su ake yi. Kullum ga abin da za ka kawowa. shi ne mafi yawan malamai suka ce bai da kyau amma an baka kama an sai dama ne kenan ya rage gare ka kullun na- kullun ko sati ko wata nawa za ka zan kai zuba ma mutum haka biya shi wannan baya da matsala Masha Allah.
na'am wannan kuma take tambaya ta ce mijinta na farko da suka yi arme suna tare sai ta ga wani tana so to sai suka yi ta soyayya har aka waye gari dai ta samu mijin nata ya rabu da ita ta armi wancan ta ce yanzu damuwa take da ta san da abin da ta yi bai dace ba ta wace hanya za ta yi wancan mijin da ta rabu da shi ya yi mata abin da ta yi.
da tuba kawai ga Allah wace ce tana da miji kuma sai ta ga wani tana so wani sai ta soyayya tai- tai ta soyayya da shi wanka kuma tai ta bata mai har dai ya rabu da ita kuma ta wani wancan da zaman da ta yi da shi ta ci amana shi bai da cewa ta tawaye mai haƙoƙi tana ya ganin shi tunda sun yi zama sun san juna sai ta gan shi da nemi izin- izinin mijin ta gaya mai tana so ta je wurin tsohon mijinta ta ta nemi gafara abin da ya yi kawai ta mashi wannan ya yi Na. Allah haka ya kamata na'am na ta ƙarshe ta kuma ta ce kuɗi ta samu na zuwa aikin hajji ba taɓa yi batun da take rayuwarta sai ta yi zubi mijin na farko ya yarda Eh, yanzu kuma da ta ga da da za a- ana zancen yanzu wannan shekarar ta yi, sai kuma yanzu ya dawo ya ce bai yarda ba sai ta ce to bari tunda tana da kuɗi su zuba dukkan su je su yi hajjin tunda ba su taɓa yi ba sai ta- sai ce ya kiya har in ta tahi kan armanta ta ce ita ko ba taɓa yin aikin hajji ba ta samu yanzu damar ta ta yi har ta ce ta biya mai ba ta sai kuma- taba zuwa ba ba taɓa yi ba tunda take
ina ji ka ce kaman ta ce ta ta shi a ba taɓa zuwa ba yanzu ne ta samu daman ɗaya aikin haji ta yi zubi sai da ma ta tambaye ta ce ya ce ina da ke taiki aikin sai da haji lokaci yake ɗaya lokaci to yanzu kuma sai ya kiya ta ce to tun daga wasu kuɗi ta homa ta mai aikin haji ya ce shi bai yarda shi ba shi zuwa aikin haji kuma bai yarda Wata ma ba ta yi ta ba zuwa. a wannan ba eh daidai bane mace ce ta nemi ta gaya ma miji cewa tana zubin kuɗin aikin hajji ya ce ba matsala Allah ya ya kawo lokacin da lokaci ya yi kawai kuma sai ya ce ba ta zuwa bai yarda ba ta ce to ba matsala in kana ganin ta ya zani in barka bari in zuba hada kai mutu tare ya ce ba ya zuwa ke ba ki zuwa ni ma ba ni zuwa
kuma ta ce in ya ta yi in ta ta yi kuma- kai arme ya ce kuma in ta ta yi kan aurenta Ka aurenta bai mutu ba in ta ta yi matukar dai akwai muharramai tare da ita ko akwai tawaga amintatta tare da ita shi kenan nan ibada ce wadda ta waje ba a kanta ta samu halin yi ba ta bukatar neman izinin shi kamar sallaci masha inda ta taba yi za ta koma ne to yana da dama hana ta Allah kawai da koma wata fa- nafila ce gaskiya ne.
amma dai tunda farilla ce to bai sai ya hana ba Allah sa kare Eh, matsayin matsayin shi ne namiji ta gaya mashi za ta tahiya ce mai sai mun dawo bai sai hana ta ba na'am shi ke ragarta Allah Masha kalla ya Allah. Amin.
Eh, eh, gaskiya.
assalamu alaikum yana tambaya wai daga wani shekaru ne wankan janaba yake zama wajibi ga mutum daga balaga ne balaga kuma yawancin malamai sun ce tana fara daga shekara sha biyar na'am
wasu kuma suka ce sha takwas. To daga dai lokacin da mutum ya balaga, balaga kuma alamomi ke gare ta akwai shekarun ko sha biyar ɗin ko sha shida sha bakwai zuwa sha takwas. Ko kuma gashin gaba ya hito ma mutum ko mafalki, kuma mace ce kuma ta yi jinin al'ada. Waɗannan alamomi guda hudu wanda suka zo ma mutum to shi kenan ya zan baligi. Daga nan nan wankan janaba ya waje ba kai, in bai yi shi ba ya saba ma Allah saboda Allah ya ce a yi.
Na'am.
Na'am.
Wasu tambaya ta biyu malam menene hukuncin mutumin da ya yi fasikanci da matar aure idan ya tuba Allah na iya yafe mishi.
mai hukuncin mutumin da ya fasikanci da mata aure in ya tuba Allah zai yafe mashi Allah zai yafe maka- maka haƙƙin da ke tsakanin ka da shi saura kuma haƙƙin mishi haƙƙin mijin wannan macen domin kwantawa da ita haƙƙin shi ne ba naka ba ne ba ka zo ka ci mai haƙƙi ka mai cin iyaka saboda haka sai ka neme shi ka gaya mashi ka bata mata aure kuma kai ma ya kai ya durkusar da kai wurin hukuma amma shari'a ita ma auren ta kasan da ya lalace wala ka shiga hakkin shi sai ka neme shi sai dai wurin wadi din ban sani ba ko ka gaya mashi ko ko cewa za kai da Allah ko wani laifi da ka kawo mashi da Allah ya yi na'am Na'am. Sai tambaya ta uku malam wannan mutum ne ya mutum ne ya mutu a ƙauye shekara hudu bayan ya mutu eh, sai eh, gonakan shi sai wata kama gonaka guda eh, gona guda tana amfani da ta tana nomawa to shine yanzu za a raba gado na'am ya ne za a yi wajen raban gado
raba gado za a yi
da ita gonai Eh mana Ko ta kama.
kuma ba a je take me ake da ita? Ai ba wani rage ta aka yi ba ko unwani ne aka yi da ita kawai. Ba tana nan ba gonan.
tana nan Mutum ne ya mutu shekara hudu kawai yana da gonaki wata mace ta zo ta ɗauki gona guda tana noma tana ta amfani da ita. Yanzu a araban gado ya za a yi raba gado za a yi kawai. Ai ta gona ba ba canzawa take ba bata ta ake ba ba ɗauke ta ake ba tana nan inda take. kawai dai aikin aikin gona ne aka zangi da ita ko aikin noma na'am sai tambaya nan malam mene hukuncin mutumin da zai yi sallah da rawani ko takunkumi
wa mai hukuncin mutumin da za ya sallah da rawani hukuncin shi yayi daidai ya dace da sunna manzo Allah dai za ya sallah da rawani yake sallah ko da hulla ba taɓa ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ba tunda ake da ka kai mara hulla ya kamata ka nemo hulla da kuma rawani uba uwa uba shine kullum annabi yake tare da shi kaga wanda ya sallah da rawani ai abin da Ai, ke- daidai.
abin da ke bayan wajen sujada ai rawani rawani yana ne goshi ne eh to takunkumi ba rawani ai ba rehe goshi ba ga masu rawanin ba ga malan nan da rawani ni ma na so yanzu da shi na mance ga wani nan da na shi duka goshin kowa abin nan bayyane na takunkumi dai ne in mutum na da bukatar takunkumi sai ya sallah da abin shi in kama ba ka san iska haka kana shakai iska dole ne kai kullun rihe kake kana bukatar hancin ka rihe in kai sallah ba matsala amma in kawai haka nan ne ba ka bukatar shi sai wasu lokuta haka ko in ka hau abin hawa ko in ka zo masallaci sai ka cire shi yin sallah da shi ba daidai bane na'am tambaya ta ƙarshe malam ya mutum zai cewa a cikin zuciya domin ɗaukar niyyar biyar liman sallah
wai mai mutum za ya bari a cikin zuciyar shi don ya bi liman sallah na niyya nufar zuciyarka da ka ka zo masallaci ka yi sallar isha'i ko magariba shi ne niyya ɗin ba fa za sai an faɗe ta da babin nan ba a faɗin ta cikin zuciya kuma ba a faɗin ta da baki kawai nihin yin sallah ɗin shi ne niyya ba sai ka faɗi ta ba amma kuma wasu malamai na cewa in ka faɗi ba laifi ba ne wasu suna cewa bid'a ne in ka faɗi wasu suna cewa sabanin abin da ya dace ne. haka ne Ba haka abin da dai yafi kawai niyya shine kawai ka zo sallah da an kira sallah ka yaron lato ai zuciyarka ta san me za ka yi wata sallah ce za ka yi ko ba haka ba Allah ya sa mu dace Na'am.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Na'am wa rahmatullah Yana neman ƙarin bayani ba su kan wankan janaba.
wai yana neman ƙarin bayani game da wankan janaba wankan janaba wanka ne na ibada na wajibi wanda yi shi zai samu lada kuma ya wanke kazantar da Allah ya ce ya wanke wanka ne da ake yi da farko zaka wanke hannuwanka in zaka zanki tsoma hannayenka cikin ruwa kana ɗebo ruwa to sai ka fara wanke hannuwanka in kuma kaman yanzu zamani dai ya canza inda sahani za kai kenan kana zubo ruwa sai ka wanke gabanka daga cibiyarka zuwa kusan gwiwoyinka ka wanke gaba da baya wurin kazamtar da duka wanki daga nan kuma sai ka yi alwala irin alwalarka ta sallah za ka wanke ko ina sai dai ba za ka wanke kawahuwanka ba wasu malamai kuma suka ce in ka so kana iya wanke kawahuwan amma dai annabi alaihi salatu wassalam yadda yake in ya zo ga kawahuwa sai ya bari sai karshe ya kare wanka ya wanke su ko in ka yi alwala ka kare sai ka ɗebo ka zubo ruwa ga tahin hannunka ka ka zuba ma kanka ka cuɗa har sau uku daga nan kuma sai ka zubo ruwa ɓarin jikinka na dama gaba da baya ka wanke kuma sai ka dawo kana zuba kana cuɗawa kana ci ko ina sai ka cuɗa kamar da kake alwala ko ina inda dai kake iya taɓawa ko ina ka dawo hagunka nan ma duka wanke in ka yi haka nan to kuma sai ka ɗauki ruwan kuma sai ka zubo ga jikinka gaba ɗaya kenan duk inda ka dan cuda na ai ba wankewa cudawa ne kake dan sai ka zubo ruwa ya wanke da abin da ka cuda din shikenan sai ka koma gefe sai ka wanke kawahuwan ka ka kare alwala ka kare wankan janaba tare da alwala sai ka tafi ka musallaci ba sai ka hito ba kuma wasu yan wahala sai mutum ya hito kuma ya sake alwala ya dan wahala ne to ai wahala ce ka yi arola cikin mai kuma ka kare ya tawa kai wata ita wannan mai amfanin duk na'am Na'am. Ga ya- yana tambaya basa kan mu- mu- mutane ke ma- masu ma eh, mutum ko izgiri in sun ga mutum da gini da wando yana gajere haka tsallakakewa.
a yana tambaya cewa mai hukuncin mutanen da yake izgili ga wasu abubuwa wanda addini ya ce ai kaman barin gemu ko kuma mutum ya ƙi abin nan barin kayan shi su yi ƙasa ya ɗan ɗaga su haka ko ya ma ɗaga su ya yi tsala Mm. yana in shiga cikin ga ridda mutum da kaya kamar kayan kanan shi sun ɗage sama addini ne shi ma wanda bai haka nan ba shi ma addini ne abinda dai ba aso ka zange take kayanka da girman kai Allah ya baka sutura nema ce ka zange taka ta kaga cikin taka hannun ka taka kazamta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai zaka sa kaya ma ba za ka iya sa rabin kwabrinka ba to ka kawo su daidai idan sawunka kar su wuce idan sawu tab da idan sawu nan ka da addini ne amma dai wanda ya manzala ya ce izratul mu'mini ansafu saq wandan mumini rabin kwabrin shi an baka damar kai haka nan to in haka ma dariya amma abinda manzo Allah ya ce a bari dariya ko gemu ba ya da kyau a gemu addini da tunda manzo Allah ya ce ayi ayi in kaga mutum yayi kakka mai izgidi kakka mai dariya sai kuma in kaga mutum bai yi ba kai ba kakka rena shi domin sunna ce wadda ba da ita ne musulunci ke tabbata ba alamomi ne dai daga cikin alamomin riko da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama to kenan ba daidai ba ne izgili ba ya da kyawu izgili ga gemu ba izgili ga ɗage wando ba matsala ne ba ba dai kai shi kenan ba ka ra'ayin yi ba dama ba ba an ce ma dole ba ne sunna ce in ka yi abu ne da manzo Allah ya koyar zaka samu lada in ba kai ba kuma to kar ka fada ma wanda yake yi yale shi kawai da abin shi Allah ya samu dace na'am wanda ke tambaya baskan zagin ba mutumin ba mutumin kirki ba amma musulmi ne watan ko ya yi daidai wai zagin mutunan mutunan da ba mutunan kirki ba musulmi ne amma ko ya halitta in yayi abin zagin ba in yayi abin zagi ya halitta a zage shi ma'ana ba a ce mai Allah ya tsine maka ba ko ko dan dan kazan nan ba a ma'ana wata bakan magana sai a gaya mishi saboda ya tsawatu wannan ya halitta na'am
sai wanda ya tace ta yan makaranta nan madrasar ta hafiz na nan wajen alɗan tsoho ikwal ɗan wajen wajen ikwal ɗan kududu a ranar lahadi sha biyu suke gayyata yan so uwa musulmi makaranta nan wata ta tafizul qur'an sunan ta tafizul qur'an Eh, eh, haka tana nan bayan dan kulodu take bayan abin da sai sai dan kulodu nan take suna gayyatan al'ummar musulmi zuwa wurin sabka Eh, ta karatun alkur'ani mai girma wace rana ranar lahadi ranar lahadi mai zuwa insha Allah ta'ala Allah ya bada iko Mm. Eh, ɗalibai nawa eh, musa lokaci ko musa da lokaci ba Eh, ranar lahadi da kace sha biyu da wanga watan da suka ce musa da lokaci ba.
ranar lahadi eh mm.
Allah ya bada iko galibi da dilma Eh, da- da sai da mu ce na sai da wani insha Allah Allah ya biya bukatu Eh, gaba sai daya kuma bayan yan uwa bayan musulmi suna bar addu'a musa kan matsaloli na rayuwa da haka Allah ya biya bukatu Allah ya yi mana duk matsalolin mu gaba daya Allah ya kawo mana karshen su amin Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci. Allah ka raba mu da yunwa da talauci. Ka ba mu arziki da wadata. Allah ka mana karshen wahala gaba ɗaya ya Allah. Allah kare mu daga sharri da makircin da kaidan da mutanen da suke mu ya Allah. Allah ka kare mu ya Allah. Allah ka shirya mana matasan mu ya Allah. Waɗanda suke bin dare suna mu mutane aika aika ya Allah. Allah ka shirya da su ya Allah. Allah ka nuna musu gaskiya su dawo musu hanya ya Allah. Allah ka gwada musu wannan aiki da suke baya da kyawu ya Allah. Allah ka shirya da su ya Allah. Allah ka sa su bar wannan aika aika da suke ma mutane ya Allah. Allah ka kame hannayensu daga sata ya Allah. Daga ta'addanci ya Allah da da aikin da bai dace ba ya Allah. Allah ka shirya da su ya Allah. Allah da abin da suka daukan ma mutane ya Allah ka maido ma mutane shi ya Allah. Allah ka ba su ikon maido ma mutane abubuwan da suka dauke ma mutane ya Allah. Allah ka karba mana addu'o'in mu ya Allah. Allah ka kawo mana karshen waɗannan wahalhalu da muke ciki ya Allah. marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah kara musu lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da rahma da gafara Allah ka sa sun huta Allah ka damu da su gidan aljanna Allah ka samu kare da duniya lafiya Allah ka samu cika da imani Allah ka kawo mana karshen zaman banza da ya mana yawa da zaman kashe wando da ya mana yawa da ainihi sanyin kasuwa da muke ciki ya Allah Allah ka tada mana kasuwancin mu ya Allah Allah ka farfado mana da tattalin arzikin mu ya Allah Allah ka haɓaka mana kasuwancin mu ya Allah ka haɓaka mana ayyukan mu ya Allah Allah ka ba mu kasuwanci mai albarka da ayyuka masu albarka Allah ka azurta mu ya Allah kada ka talauta mu ya Allah Allah ka ba mu kakka hana mu ya Allah Allah ka ba mu kakka hana mu ya Allah Allah ka ba mu kakka hana mu ya Allah Allah ka yabe mana zanubban mu gaba da ya Allah Allah ka gafarta mana su ya Allah waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba ya Allah waɗanda muka yi da gangan da waɗanda muka yi da kuskure ya Allah Allah ka yafe mana su ya Allah Allah ka saka mana da gida aljanna Allah ka saka mana da gida aljanna Allah ka saka mana da gida aljanna Allah ka kare mu daga jahannama Allah ka kare mu daga jahannama Allah ka kare mu daga jahannama Allah yan ta'addan mu da barayin dajin mu da na gida Allah ka shirya su ya Allah Allah ka kawo ƙarshen masifar su ya Allah Allah waɗanda suka rike da su ya Allah ka sa su sako su ya Allah Allah ka matsa musu sake su ya Allah ba tare da wani sharadi ko ka'ida ba ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah jami'an tsaron mu da yadda suke Allah ka kare mana su ya Allah kare musu lafiyar su ya Allah ka kare mana lafiyar talakawa mu ya Allah da malaman mu da almajiran mu ya Allah da mawadatan mu ya Allah da ma'aikatan mu ya Allah da shugabannin mu gaba da ya Allah Allah ka tsare mu daga dukkan abin da zai cuce mu ya Allah daga dukkan abin da zai bata mana rayuwa ya Allah Allah ka kare mu ya Allah Allah ka kawo mana karshen walalu ya Allah tsadar rayuwar da muke fama da ita ya Allah Allah ka kawo mana karshen su ya Allah waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya musu bukatun su ya Allah Allah ka taimaka mana ya Allah Allah ka taimake mu ya Allah Allah ka shahi mana hawayen mu ya Allah Allah ka shahi mana hawayen mu ya Allah Allah ka kawo mana karshen walalu gaba da ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين